أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مدل له ومن يدلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرهام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة دلالة أيها مسلمين من أقارب ولياغ الله سبحانه وتعالى من قوام قومي cikin ikonsa da kaddara wasa ya sake hada mu a daidai wannan lokaci mai tarin albarka lokaci na tsakanin sallar magariba da sallar isha'i a wannan yammaci na ranar lahadi a yau muna 25 ga watan muharram hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga maka zuwa madina tana 1447 wanda ya daidai da 20 ga watan bakwai na shekara 2025 miladiya kamar yadda muka saba karatun wannan littafi mai albarka littafin risala risalatu abi zaidi lil irawani ma'ana littafi na risala na fiqhun mazhabin ta imam malik bin anas Allah kara masa yarda har yanzu dai muna cikin wannan babban babi babi dai bayani akan abubuwa wajen mawdu'i guda takwas babun aure da shika da kome dai da sauransu gabaki daya to mun kwana za mu tashi akan gaba wa malla ana zaujatuhu ina ba ta koya ga gurin an gani a ba da shafi shafi na nawa ne wa malla ana zaurat eh 93 page 93 wa malla ana zaujatu ko ya gani layi na uku ko daga sama ko daga ƙasa daga sama to bismillahir rahmanir rahim إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم اجعلنا في مصيبتي وأجرني في عذاب الدنيا خير منها بامون ومن لا أنا زوجته mutumin da yi wa matarsa li'ani la ta lahu abada to saboda haka wannan mutum har abada ba shi ba matan nan duk mutumin da suka yi li'ani da matarsa to saboda haka daga shi da ita sun rabu har abada ko da duniya za ta kasance kawai a yi saura daga shi sai ita to babu zancen aure a tsakaninsu rabuwa ce ta har abada a kamar yadda ya zo ma a cikin moɗa ta ce ko da mutum ya karyata kansa to sai dai a mushi bulala ta ƙazafi kuma sa'an nan a haɗa mana a ba shi ɗa amma mata ba za su koma har abada idan mutum suka yi li'ani da mata me li'ani shi ne mutum ya kore ciki ga matarsa ya ce shi wannan ciki ba nashi ba ne ba ko wannan ɗa ba nashi ba ne ba ita kuma ta ce wannan ciki nashi ne sai ce a'a a yi turmi a yi taɓarya shi ma ita ma ta ja ta ja to yanzu me za a yi shi ne sai a ji a yi la'ani shi ne a ji a yi rantsuwa a yi inuwa to idan har aka yi wannan to saboda haka ɗa ba a shiganta shi wanda ya shiganta wannan ɗa to hukuma za ta doka za ta hukunci a kansa yanzu kuma ɗa na uwar shi ina ba ta fahimta shi kuma ya barranta daga ɗan nan to amma kuma tsakanin da shi da matan nan an rabu har abada babu wani zancen sulhu a tsakaninsu shi ne muke ta ko da ala misali fi kaddara duniya ta rage da kawai daga shi sai ita su kadai ne ɗaya namiji da ɗaya mace to babu zancen aure a tsakaninsu har abada rabuwa ce ta har abada idan aka yi li'ayi idan ya kare ta kansa kuma za a maida mishi ɗa ga ɗanka nan amma da ita ba za ta koma ba in kuma ya yi turmi da taɓarya a haka inna kenan in ya bayan ya faɗa daga baya ya karyata kansa kenan kuma sai an mishi bulala ta kazafi kuma ko da an mishi wannan haddin ba za ta koma ba an kare in kuma damun bai dawo ba ya tsaya a kan turminsu da taɓarya a ka mana ya ja ta ja ha aka yi la'ani to saboda haka yanzu ba shi ba ruwan shi da ɗa amma ɗa na uwarsa ne na kuma ba shege ba ne ba ina ba ta fahimta saboda haka wannan rabuwa saboda haka rabuwa ce ta dindindin ta har abada babu zancen komi waka zalika allazi ya tajawazul mar'a ina fata an ji wannan bayani hukunci ko hukuncin li'ani ma'ana shi ne miji ya kore ciki daga matarsa ce a shi kawai a tattan wannan allabaran ba nashi bane ba ta kuma ta ce nashi ne a buga a yi sulhu a yi kaza ya ce a a ta kuma ta ce a a kowa ya tsaya ya yi turmi ya yi tabarya kowa ya tsaya kan maganar shi to shi ne sa ce a yi li'ani in aka yi li'ani to kuma an rabuwa ta har abada to mala yace wa kazalika allazi yatazawwaju almar'a to irin wannan hukunci na rabuwa har abada babu zancen shi da wannan mata har abada an kare a rayuwar duniya babu zancen wata alaka ta aure ta hada su to haka ma allazi yatazawwajul mar'a fi iddatiha haka ma mutumin da ya auri mace a cikin idda wannan bayanai ɗan uwa yana da kyau mu saurara mu mutumin da ya yarda ya auri mace aka daura mishi aure da mace tana cikin idda bata gama idda ba aka ɗaura musu aure kuma har akwanta wannan aure to shi ma idan a gano rabuwa ce za a rabu kuma rabuwa har ta abada babu shi babu ita wannan mata har abada wannan wannan iddar idda ce ta mutuwa ko idda ce ta saki duk ɗaya ne kenan kaga anan da yawa irin wannan lalaci da yawa ana samun shi ne ta ɓangaren mata wani lokaci mijinta ya sake ta ba ta so ta koma wajen wancan sai ta yi gauga ta gaggauta idda ta ce ai ta gama idda alhali ba ta gama idda ba a ji a yi aure don kan mijinta ya mata komi domin idan mace tana cikin idda haƙƙi ne a kan miji ya mayar da ita kowane lokaci mijin da ya sake ta matuƙar in ba saki uku ne ba talaƙil ba'i ne don saki ɗaya ko saki biyu saboda haka yana da haƙƙi ya mayar da ita kuma a nan ba shawarar uba ko uwa babu wata alaka uba ya ce sai ya yarda ko uwa ta ce sai ya tayar da a'a abin da yake a shari'ance kawai haƙƙi namiji ne shi ya musulunci ma aje mata ka'ida idan mutum ya saki mace ce to mace zamna a ɗakin da kai idda idan saki ɗaya ne ko saki biyu to abin da yake haƙƙi a shari'anta shine mace ta zauna a ɗakinta ta yi idda akwai hikimomi jewa da yawa idan suna tare dama matar shi babu wanda isa yi don ya sake ta wani ya zo ce ana neman aurenta har sai ta gama idda to a wannan ɗan tsakanin a kowane lokaci ya ga dama matukar ba ta gama idda ba to sai ce ya koma ya maida ta kuma ta maidu me hikima kaga anan musulunci sai ajiye mace ta zama nan daki a nan cikin gidanta yana kawo cefa ne ana komi tana kwalliya tana shiga tana fitar da sauransu kaga kafin na wani lokaci ya huce ko kuma a wata rana ya zo ta zo ta yi wata irin kwalliya ta birge shi ya ce kai wacce kawai shi ke na zo a a ko kuma ana nan ana nan bukata ta kama kawai da ya zo sai ya ja matar shi cikin ɗaki shi ke nan an yi kome ko bai ce ya saka ba an ƙare kaga a yi kome a cikin rufin asiri ba wanda ya sani babu wata hayaniya saɓanin idan an yi zake sai a zo iyaye a yi wani hayaniya a zo a kwashe kaya a tafi gida a ji wannan daga baya bayan ta huce ya huce ga baki da kuma suna son kome kuma iyaye su yi turmi su yi tabarya ya kaga wani ya saba ya saba shari'a ai ta kai ruwa rana ita kuma da yawa kuma agalabiya mata idan suka dawo irin waɗannan gida maimakon don su samu karbuwa a gida ka a ce tashi ta tara kuma sai ta tsoko da ƙarya da gaskiya ta faɗa sai ta faɗa abin da za ta kama iyanta nan wuya duk su hau sai ai kai baba da mata shi ce ai kaza kaza ne ya faɗo ta magana ko ta ce ya zage ka ke ma inna ke ma kaza kaza kin ga abin da yake dukkan da sai ku ita kuma a lokacin kawaran ne ɓace take so ita ne rubuwan ne take so ta zuwa ta dawo gida daga ba kuma ba an huce miji da mata ba da tsakaninsu bayan sun huce yanzu kuma ana son kome to kuma ta riga ta hau da uyayen su kuma suna ga yanzu bai dace ba sai a yi ta kai ruwa tana son ta koma ɗakin mijinta mijinta yana son kuma sai a yi ta kai ruwa rana su shiga haƙƙin da ba nasu ba to kaga sai musulunci ce a'a su zamna a ɗaki a cikin gidan daman matan shi ce yanzu ba ta fita daga haƙƙin shi ba har sai idan ta gama idda mana ta yi tsarki uku ko shi ne uku ga wanda suka fassara jini ko da wani ƙuro shi kenan in ta gama to yanzu kuma mi sai ta tattara ba ta mutu a tafi to yanzu ko da yana son komawa to yanzu shi ma sai shiga layin tsawarawa kenan sai a zo a yi takara in ya kasa to in an kasa shi ku nima amma a wancan gurin lokacin da take idda ba wanda isa shi shi kadai yake rawarsa da ya ci ya maida shi ke to kaga irin waɗannan rashin tsayawa na shari'a shi yake ka da wannan cakwakiya tun da daman ba ta tsaya ta idda a cikin gidan ba ta fita ta tafi gida to saboda haka sai bata gama idda ba ita kuma ba mamaki dan bata son dawowa wajen mijin na farko sai ta yi ƙarya ta ce ta gama shikenan wani miji ya zo a yi aure to in aka yi auren nan a cikin idda kuma akwanta aure a cikin idda aka gano to raguwa ce ta har abada idan aka dama aure ya ɓaci dama aure ma bai ya halatta ba to in har an yi shi daga ba a gano to raba auren aiki to kuma aka raba shi rabuwa har abada shine anan malam ce wa kazalika allazi yatazawwaju almar'a fi iddatiha haka nan mutumin da ya saki ma'ana mutumin da ya auri mace a cikin idda kuma ya kwanta auren a cikin idda to saboda haka an aka raba auren nan rabuwa ce ta har abada wannan shine amma malamai suke ce a'a inda alal misali bai sani ba sai aka ɗaura auren a cikin idda saboda haka amma ba a tare ba ba a tare ba sai bayan ta gama iddan tukun aka tare to a nan idan a gano duk da haka ne auren babu shi ba aure ya ɓaci to amma wannan hukunci na har abada to shi kuma ya sauka kenan daga baya an gano cewa wannan aure a cikin idda aka yi shi to sai a raba aure to yanzu kuma rabuwar ba ta har abada ce ba a'a daga baya ina iya zuwa kuma a sake sabon aure ina fata ana fahimtar hukuncin wasu ka ce ma haka idan ya kasance a cikin iddar ko da alal misali ba kwanta aure ba amma an yi sumbatacce na da sauransu wasu ka ce a har a wasu ƙabili daga cikin malaman ma suka ce a har yanzu ta ara abada in ne yana nan hukuncin yana abada amma dai ƙaulin rashi idan ba a kwanta aure ba sai bayan idda aka gano to za a raba aure amma daga baya ana iya sake komawa na gaba wala nikahu li abdin wala li ammatin illa an ya'zana sayyid babu aure na halal ko ko aure bai lazimta ba gawa li'abdi gabawa wala li'amatin ko baiwa illa an ya azana sayid sai idan mai gidansu mai su ya yi izini da bawa zai yi aure ba tare da sanin mai gidan shi ba ba tare da izininsa ba bawa ne sai kewaye je ya daura aure aure na halal na shari'a amma mai gidan shi bai san ya yi aure ba sai daga baya ya sani to yanzu auren yana da kan agwagwa shari'a haƙƙi ya dawo kan mai gida in ya yarda ce to shi kenan tun da an riga an yi ba ku mije ka to aure ya yi in kuma ce to aure ya ɓaci har abada saboda ni haƙƙi ne mai gida shi yake da izinin ya ba da auren ya yi izini ga bawon shi ya aure ko baiwarsa saboda haka idan bawa ko baiwa ko kuma ta baiwa ta sanya wata wakilta wani ya daura mata aure amma mai gidan bai sani ba to shi ma daga baya in mai gidan ya sani to saboda haka hukumci a nan shari'a ta ba da dama in ya ce to shi kenan to aure ya yi in ya ce a'a to aure kuma babu shi dukansu da namijin da mace gaba ki da kenan kun ga anan domin shi yake da haƙƙi a ƙarƙashin shi suke kenan dole sai in ya sani in bai sani ba to aure babu shi wala ta'qudu imra'atin wala abdin wala man ala ghairi dinil islam nikahu imra'a haka a musulunci a shar'ance mace ba ta daura aure wala ta'qudu imra'a mace ba ta ɗaura aure mana ba ta zama waliya alaf ga kanta ko ga wani walal abdu haka ma bawa shi ma bai zama wali wala man ala gairi dinin islam haka kuma wanda ba addinin musulunci ba kafiri bai alwalanci ga musulma akan ya auri musulmi auren ɗiyan shi ko da ɗiyan shi ce to ba zai kulla mata aure ba amma in kafiri ne zai aura mata wannan kuma ya samu ya aura mata ina ba ta an gane hukuncin ma'ana a takace mace ba ta iya alwalaci ko da ɗiyarta ce ta ciki ba ta iya cewa ta ba da ɗiyarta ko ta ba da bai badu ba kai ba ɗiyarta ba ba wani ba ma ko kanta mace bata cewa na ba da kaina dole sai ta nemo alwali idan mace ta ce ta ba da kanta aka daura auren to auren bai yi ba wajibi ne ta nemo alwali ko da ɗanta ne ko kuma wani shugaba ko wakili ko wanda ake tare da shi dai musulmi ya zo ya mata alwalanci bata isa ta ba da kanta ba mace ba ta iya daura ma kanta aure haka kuma ba ta iya ɗaura ma wata ko da ta ci ko ƙanwata ko wani nata haka an bawa shi ma bai iya ɗaura ma ɗiyar shi aure ko ya ɗaura ma kansa saboda dukansu ba su da wannan haƙƙi barantana kuma baiwa haka kafiri yana da ɗiya saboda haka musulmi zai aure ta to saboda haka bai sai ya ba da wannan iya ta shiga musulmi ba a'a sai dai musulmi ya bada domin yanzu an sha bambanci ma'ana kafiri bai ma musulmi alwalanci amma alal misali ya shi kafira sai kuma wani kafiri ya zo yana santa to wannan kuma ya samu ya bada kayan shi amma ba zai bada musulmi ba kenan ana aure shara'i ne sai namiji a wajen alwalanci sharaɗin alwalanci sharaɗin badawa na farko ce azzukuriya sai namiji mace ba ta bada na biyu yanci bawa bai badawa na uku musulmi kafiri bai alwalanci ga musulmi yana wannan yana cikin sharuɗa ta ingancin ƙulla aure mace ba ta badawa bawa bai badawa kafiri bai badawa idan duka waɗanda uku suka faru to aure bai yi ba yana kaga sai an kula an kiyaye waɗannan amma inda bawan nan mukatabi ne ma'ana miye mukatabi bawan da an riga an rubuta masa hurriya yanci akan daga baya zai biya ko ya ba da rabi sautuko ne zai bada to wannan wasu malamai suka ce tunda in yana da iya to yana iya bada ta tunda yanzu su kamar a matsayin ɗaya yake kawai kaɗan ya rage gama biya ne sauransu amma kafiri bai ma musulma alwalanci sai dai ‘yar'uwashi kafira da sauransu wala ya juzu an yi tazawajen rajul imra'atin liyahilluha liman dalaka ha salasa to wannan mun ji bangare bangare na biyu yanzu kenan kuma mun ji bangaren wajen alwalanci a musulunci shara'i sai musulmi ɗa namiji waɗannan mace ba ta yi bawa bai yi kafin baya alwalanci yanzu na hukunci na gaba wala ya juzu an yata zawajin rajul imra'atin liya hilluha liman talaka salasa bai halatta ga mutum ya auri mace domin ya halatta ma mijinta wanda ya sake ta sau uku mana mutum ya saki matar shi sau uku a musulunci yanzu ba shi ba ita ko da ya mata saki inda saki na ƙarshe na uku ne to idda ma ba ta yi a ɗakinsa kenan ana yin idda idan ya kasance sakin ɗaya ne da saki biyu domin a wannan lokaci da haƙƙin mishi ne akan mace har ta ga mishi babu wanda ya isa ne kagunta kawai shi a nan in ya huce kawai ta zai na da ta biyu amma in yayi sakaki har ta gama idda to yanzu shi ma kuma wannan yanci ya rubuce mishi yanzu ko daga baya yana son komawa to yanzu kuma layi ne zai shiga na shi ma takara in an zaɓe shi fanewa in kuma an kada shi shi ya sani kenan akwai haƙoƙi da musulunci tare to yanzu mutum ya saki mace so uku saki uku shi na ake kima ɗalaƙar ba'i to wannan mata tsakanin shi da ita har abada sai idan ta sake wani aure ta yi aure bisa ga raɗin kanta ba wani ya sa ta ba suka shirya da wani kuma can tasu ta gamo su ya saka to yanzu idan ya saka in ta zo ta gama idda to yanzu wannan miji na ba yana iya dawowa ya takara amma in ba haka ba to shi da shi da ita har abada babu ta sa kenan ake so mutane su kiyaye wanda yake kishin matarsa kaga ba zai sake ta har sake uku ba ka saki matarka har sai wani ya aura ya ji ya ɗanɗana tukwa a sake dawo maka da ita to me yasa ka yi wannan gangancin kina kaga anan musulunci na nuna kishi mutum ya kiyaye to irin haka ta faru dama kuma idan irin wani abu ya faru sai Allah ya jarabce su musamman ma wanda ya kasance mai laifi a ciki Allah ya jarabce shi da san ta ko ta ci da san shi to yanzu ana so a koma babu hanya to sai ka je kai plan da wani abokin ka ce to wani da Allah je ka aure wacce in ka aure ta sati ɗaya ko sati biyu ka sako sai yarda ya je aura to saboda haka to tsinuwar Allah ta tabbata ga waɗannan kamar yadda ya tabbata a cikin hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ala ukhbirukum bi taysil musta'ar qalu wala ya rasulullah qala huwa al muhallil thumma qala la'ana Allahu al-muhallila wal muhallala lahu annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa sahabbai shin kuna so ba ku labarin bunsurin aro ko kuma dan akuya shine at-taisil mus'ar bunsurin aro aro ko dan akuyan aro kaga sai aka shabbaha mutum da dabba mutum ya zama dan dan taure dan dan dan bunsuru kenan sahabai suka ce ya rasula muna so mu san waye bunsurun nan shine kala huwal muhallil shine mutumin da zai je a mace dan ya sake ta ya halatta ma wani abokin shi ne ko wani nashi ne da sauransu to sai manzon Allah ya shabaha shi da bunsuru dan akuya ta wuri kuma sa'an sai manzon Allah ce la'ana Allahu al-muhallila wal muhallil lahu da shi wanda ya halatta da wanda aka halatta ma dukansu Allah ya tsine musu mutane suna wasa da waɗannan abubuwa da gangan mutum ya sani cewa ka zane kai niyya ka je ka aure mace ba dan ku zauna ba a'a kawai dan dai ka halatta ma nan to da wanda ya da wanda aka ma dukansu gabaki ɗaya in ji wasu Allah sallallahu alaihi wasallam ce Allah ya tsine musu to haka malamai suka ce haka ma da waɗanda suka ɗaura auren waliyin da matar da shaidu wanda sun tabbatar da wannan aure ba auren Allah da annabi ne ba auren kashe dalle da kuma da ta kashin kisan wuta da yawa an san waɗannan aka ɗaura auren an san da wannan niyya ne in har ma mutum ya je to shi ma ya shiga cikin shaida to shi ma ya cikin shiga cikin tsinuwar kasan auren kashin wuta ne wanda mu aka fi sani cewa auren dal kuma ka je ka halarci auren ko ka yi shaida to duka malamai suka ce suna cikin karkashin wannan tsinuwa ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama Allah kare mu amma idan mutum ba da wannan niyya ba ya auri mace ne yana so ya je kuma suka zamna can kuma wata tasu daban ta haɗo su har yasa aka rabu to wannan baya cikin wannan amma mutum ya aura da wannan niyya ya sani don a kashe wuta ne auren kisan wuta to saboda haka tsinuwar Allah ta tabbata ga waɗanda suka yi waɗannan Allah ya kare wala ya hillu ha zalika kuma idan an yi ma ko da an yi auren an kwanta auren kuma ya saka in to ko da ya sako ta to har yanzu bata halatta ba ga wancan mijin wanda aka aura ma wanda aka ma wannan dalil ko an yi auren auren wajo ko ne zaman wajo ko ne dadaro ne ba aure ba ne ba ba sunan shi aure a musulunci ba wajo ko ne inda an san haka inni aka yin aka rabin aka ta wuto to in har shi wannan miji na farko ya sake aurenta to ba aure ne ba wancan auren zai halatta mishi ita sai aure ingantacce aure na shari'a auren da ya halatta saboda haka bai halatta kai malamai an suka ce a'a kamata yi masu an kai su hukuma a musu hukuma ga baki daya malamai suka ce a nan ma waɗanda da waliyin da matar da shaidun duk a haɗa su a kai su gaban mai iko alƙali mai shari'a amma na musulunci saboda haka kai su gaban iko a hukunta su saboda sun yi abin da musulunci ya hana abin da yake haramu yana saboda haka bai halatta a wurin kashe wuta don ka halatta ma abokinka in kayi ma bai ba baratana kuma in kwambil ma aka yi da kai da abokin ko kuma kai da ita da sauransu zai halatta sai a barta can da ba zaurin Allah ya koro mata wani ta yi aure na halalta shi kenan na gaba ya ce wala ya juzu nikahul muhrim li nafsihi wala ya'qidu nikahan li ghairihi hukunci na gaba wala ya juzu nikahul muhrim haka mutumin da ya harami da aikin hajji to saboda haka ba a daura mishi aure ko an daura mishi aure to auren bai yi ba in dai mutum yayi harama da aikin haji to ba a daura mishi aure li nafsihi ba a daura masa wala ya aqidu nikaha li ghairi kuma haka bai kullama wani bai alwalanci ko da ya shige sai da wakilta wani in je mutun yayi harami to musulunci shari'a ta hana shi ya daura ma kansa ya alwancin kansa ko kuma ya daura ma ya ma wani sai dai wakilta in aka daura mishi aure to auren bai yi ba haka shi ma in ya bada bai yi ba wannan shari'a ce doka ce ya tabbatar haji harami shine muka ce aikin haji idan mutum yayi niyyar aikin haji ma'ana mutumin da yaje harami da aikin haji niyya harama da aikin haji ya sa harami yayi niyyar aikin haji yayi labbaik Allahumma laka ma'ana an sa ihrami ma'ana a takeice mutumin da yaje aikin haji ba a daura mishi aure shine to a guje mutumin da yake aikin haji ba a daura masa aure haka kuma bai daura ma wani kenan in ana ana so kafin ya tafi sai a daura har ma ya tare da matar shi ya so ya tafi ya tafi shi aikin haji amma in har mutum ya je aikin haji yayi harama ma'ana yayi niyya ya shiga harami to saboda haka bai halatta hadisi ya tabbata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la yankahu almuhrimu wala yunkahu wala yakhubu hadisi daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mai harama wanda yayi niyyar aikin haji ba a daura mishi aure haka kuma baya daurawa kai neman aure ma baya yi in aka yi niyyar aikin haji to ba a daura aure da mutum ya shiga harama ta aikin haji to babu daura aure babu neman aure to barantana kaga mutum ya je aikin haji a can su haɗu da wata a cikin aikin haji a ce a daidaita a yi ya zubulla kaga mutum barna ce wajibi ne ga mutum ƙarshen ta je asarar kuɗinsa irin wannan kamar da abin da zaka ya kamata a ce mutum ya bincika ya karanta kada mutum ya je ya yi hajijiya maimakon aikin haji ya yi hajijiya malamai suka ce idan har aka kulla to sai aka gano daga ba sai a bata saboda haka in an gano kafin duhuli to sai a bata shi kenan in kuma ba an tare to saboda haka yanzu saki ne sai a bata shi da saki amma haramci bai tabbata shi ba kamar irin wancan na aure cikin idda bane ba a'a daga baya kuma ana iya sake sake wani aure da ga iya komawa ba sabanin wancan wanda ya aure a cikin idda kuma ya kawanta auren a cikin idda wala yajuzu nikahul maridi alhamdulillah haka bai halatta mara lafiya wanda yana cikin rashin lafiya rashin lafiyar da an ɗebe tsammani rashin lafiyar da ana ganin da wuya a tashi to sabar haka to ba a ɗaura mashi aure ba a ɗaura mashi aure mutumin da an san yanzu yana cikin wani hali rai kwakwai mutu kwakwai to ko ya ce yana son aure ko sun gyara da wata ba za a daura mishi aure ba amma malamai suna cewa idan wasu daga cikin bangaren malamai sun sa suka ce in a auren akwai wata buƙatar yin auren buƙatar yin auren ta kama saboda haka ce to ana iya daurawa kenan ba mamaki auren shi ne maslaha a gare shi baya da wadda za ta kula da shi misali kenan maslaha in aka yi auren zai a samu wadda za ta kula da shi da jiya tayi da waye da sauransu babu wanda zai masa kaga a wani abubuwa da in ba muharramin ka ba sai mata ba mamaki bai da wata gashi da hali amma kun bai shi wanda zai yi tsaye kula mishi da wannan abu sai an yi maslaha shine a yi mishi auren to saboda haka wasu malamai suka ce to wannan za a iya yi akan larura amma ba za ta ci gado ba wasu ka ci a'a ko an yi babu wani zancen kawai zai tsaya a matsayin yadda manzala sallallahu alaihi wasallam yake cewa kadda a shigar da wani mai gado a cikin wannan gado kawai bai halatta wa'in bana biya falaha sadaku fi sulusi mabda wasu ka ce to inda nura ta kama aka yi auren ko kuma a ba a sani ba sai aka daura auren yanzu kuma sai aka gano aka shari'a ce sai aka ce a a shari'a irin mutum yana cikin wannan hali ba a daura masa aure domin a ka'ida manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana a shigar da wani cikin masu gado lokaci kai tsaye ko kuma a fitar da wani dan adam ba ne bai iya ba inna al-insana li rabbihi lakanut gani yana da dukiya sai wasu yi kumbiya kumbiya kumbiya mai a ce to ke zo ki yarda a aura miki shi shi ke na aida mu ya kusa gamawa kenan kawai ya mutu kenan ki ci gado kaga anan cuwa cuwa ce akai ko to musulunci ya hana saboda haka manzo Allah sallallahu alaihi haramu ne to wanda suka yi wannan cuwa cuwa yi akwai wanda su kuma bugunta dangi kawai sun tsani matar tana tare da shi amma sun ga ya shiga wani hali na rashin lafiya kawai sai su shiga su shiga wuta sai sun raba auren dan mi dan kata ci gado ita kuma dan an tsare ta to shi ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana to kuga anan ko ina musulunci ya kare ta ko ina can in masu gado ne ka a shigo musu da wani abu a ita kuma nan ka a hudda ta wanda take ciki ta yi zaman ta to shine ana aka ce ko da ta shigo aka gano cewa irin wannan ciwa-ciwa ce aka yi to kuma har aka tare mara lafiya har ya tare da matar to yanzu ko da ya mutu ba za ta ci gado ba ta cin magada yanzu me yasa abu in an gano da auren bata shi zai amma sai ne za a bata musu sadakin ta tunda matar da aka yi aure akwanta aure to ta ci sadaki to aka ce sai a hudda mata sadaki a cikin sulusun mabda ma'ana a cikin sulusi da ake wasiya da ake waye da sauransu amma bata da gado wala bira salaha ce to amma malai ce ba ta da gado game da mutumin da ya auri mace cikin rashin lafiya sobin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana idkhalul waris wa ikhrajihi kenan ba a ciwa ciwa a musulunci walau dallaqa al-marid imra'atuhu lazimahu zalika akwai tabiya ce tabiya ne to mu ci gaba gani walau ɗallaka al-maridu imra'atuhu lazimahu zalika amma inda mara lafiya shi da kanshi sai ya saki mace a cikin wannan rashin lafiyar tashi yace ya sake ta saki yayi babu wani sabani domin yana cikin hankalinsa kuma mukallafi ne yana cikin rashin lafiya shi ma don wani abu da ya ɓoye ba mamaki ƙeta ne bai so da ci gadar da mine ne sai ce ya sake ta sai a ce eh saki ya yi ya ka inda yana cikin hayyacin shi mara lafiya sai ce ya saki mace to saki ya yi amma wa kana mirasu laha minhu in ma tafi mara bi zalika amma idan ya mutu a wannan rashin lafiyar da ya sake ta to sai ta ci gado abin da bai son sai ta ci dan adam ba abin da bai iya ba mugunta ce mata in dai ya mutu a wannan rashin lafiyar to tana da gado sai idan da daga baya ya warke kuma ya sake wata rashin lafiya daban to wannan daban amma in dai a wannan rashin lafiya da ya sake ta ya cika a cikin ta to tana gado saki kuma yayi saboda ko ɗan uwa da yawa rishin karanta musulunci san ka'idodin abubuwa in ana shari'a musulunci wala wani abubuwa kuma shari'a musulunci abubuwa ne a sauƙaƙi za a yi babu zancen je ka dawo je ka an ba ƙara muku sati biyu an ba ku wata guda ku je sai ka za ku dawo irin shari'ar ɗagutu a yi ta wahalar da kai musulunci ya riga ya kau ma faruɗina fil kitabu mai shayi wala in dai za a yi musulunci to abu ne ku zo ku zauna to ina mai wannan kai faɗin magana ka ina shaida waye kaza ina kaza albayyinatu alal muddai wal yamin ala man ankar ma'ana tuni manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ajiye formula ya azar formula albayyinatu alal muddai wal yamin ala man ankar shaida tana ga wanda ya ka kara a ina tuhumar wani ya mun kaza kaza ina shaida ce ga shaida ta wani da wani da wani a ina shaida ba ne da shaida amma dai gaskiya ina bin shi kuɗi ko ina bin shi kaza ko ya mun kaza amma ban da shaida daga ni sai shi muka yi to wala yamina alama ankar to kai wani kaji wani yana tuhuma ka da kaza eh ya ne kaza kaza ta ni ba haka bane ba saboda ya sama wanda ya ce shi bai da shaida tsakanin shi ne suka yi to ko shi ne sai a ce tashi a'a sai manzo Allah ta al-yamin to sai a ce to zo karanci cewa hakika wannan abu ba haka wani ba to me wahala ka rantse akan ƙarya kuma ka je ka gani a cikin kwananka mutane suke wasa da rantsuwa ga ubangiji wallahi za ga abubuwa kan Allah ba yadda bai iya ba sai ka ga mutum ya tsokali Allah yana matashe shi yana cikin karfin sa yana cikin dukiyar sa yana cikin mulkin sa sai ubangiji ya kyale ka kai ta abin da ka ga dama kai mishi wallahi sai ya kyale ka sai ka kai retret ka kai wani lokaci kaga wannan kaga lacijo yana ta wahala ko lacijo tana cikin wani mantuwa Allah kuma a hankali ga lallabe ta kace ta baka labarin barewa akwai abin da ta ga Allah baya ko kuma kaga an zo daura aure an yi ta tashewa an zub da kuɗi an yi barna an yi picnic in ɗan ƙauye an yi na ɗan birni an yi na shiga ɗan ba shiga daga da ba ba Allah ba Allah sai ya kyale ku Allah auren sai ga ba inda sai ya ce duk wannan barnar da aka yi sai ka ji kuma an rabu dutse hannun riga uwa ka ubanka ko kuma Allah ya kyale ku ku tafi soyayya ku ci soyayyar ai ai ai sai Allah subhanahu wataala ya ba ku wasu takadirai wanda da su samu ka tension su samu ki tension da inda zaka je ganna in ai da su hudda ku hankali ga kudin ga dukiyar ka gomi amma su hudda ku hayyaci ba ka da nutsuwa su dauki dukiyar sa barnata in motar ta sa bishi in menene duk saboda kun taɓa ubangiji ubangiji laikai inna rabbaka lil ilmi su'at wallahi mu ji tsoron Allah mu gyara wallahi ba abinda ubangiji bai iya ba ko kuma ka ayi ƴaƴan ka ki taimakawa dangi ka rike naka ƴaƴan kaɗai ka biya musu lakwal mai tsada ka yi kaza da sauransu sai ai ga zo ka yana ta no brima baba no tan ko kaje wani lokaci ta merd baba ko baba ne kake ji ba ka hana shi yanci Allah kiyaye wallahi mu tsaya ga Allah kuma duk da mun ta dadewa sai ka tarda shi a gama a gwan da sauransu lokaci ya tafi to kuma an ce lokaci ya yi to sai mu kwana wa man to sai mu tashi wa man dalaka zaujatu insha Allah da na sai mu tashi akan gaban da fata abin kanta dai Allah ta ramu cikin ladan abda muku kuskure Allah ya fi mana bukatotin na alheri Allah biya mana su Allah nuna mana gaskiya gaskiya ta ba mu ikon binta ya nuna mana ƙarya ƙarya ta ba mu ikon jiwa ta mushe mata wasbanaka allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka assalamu alaikum